الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن ذهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na laraba 24 da watan Ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da shekara 400 da shekara 40 wanda ya yi daidai da watan 20 takwas ko 29 da watan mayu wata na biyar miladiyar haihuwar annabi isa dan na na mare idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya nuna jagoranci ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata har yau ne akwai tambayoyi da ba za su samu karbuwa ba a yau amma dai takarda guda zan karanta da take bayanin malamuna baran addu'a to Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya biya mana bukatocin mu na alkhairi ya Allah muna tawassuli da azumin da muke yi da karatun alqur'anin da muke yi da sallolin da muke yi duk ayyukan alkhairi wanda muke nema muke aikatawa dan neman yardanka ya Allah ka biya mu dukkanin bukatocin mu na alkhairi ka gafarta mana kurakuran mu ka gafarta ma uwayen mu kurakuran su ka sanya aljanna ce da mu da su makomar mu a jiya mun kwana a aya ta ɗari da talatin da biyu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu shu'ara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim yau za mu tashi a aya ta ɗari da ishirin da uku sai Allah ya ce كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
Allah ya ce kazzabat adunul mursali adawa sun karyata manzannin Allah jama'a muna fahimta adawa sun karyata manzannin Allah annabi nawa Allah ya turo ma adawa shine annabi daya dan wasu annabi hud sai Allah ya ce idh qala lahum akhuhum hud yayin da ɗan uwansu annabi hudu ya ce ɗan uwa ne na jini adawa sunan ƙabilar su ce sunan mutanen ne su ake cewa adawa kamar ka ce adarawa gobirawa arawa to haka su ma adawa sunan ƙabilar su ne to idan qala lahum akhuhum hud yayin da ɗan uwansu annabi hudu ya ce musu me yace musu ala tattaqun ashe ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku yi abinda Allah yake so ba ku bar abinda Allah bai bukata domin mun sha faɗin cewa attaqwa hiya ittiba'u awamirillahi subhanahu wa ta'ala wajtina bi nawahihi jalla ula ya ga ce jin tsoron Allah ka bi abinda Allah yake so ka bar duk abinda Allah ba ya so misalin sallah Allah yana son a yi sallah azumi Allah yana son a yi azumi sadaka Allah yana son a yi ka saka ma dan uwanka musulmi fuska Allah yana so taimaka wa miskini Allah yana so yawan istighfari Allah yana so tasbihi Allah yana so salati wa manzon Allah Allah yana so biyayya wa uwaye Allah yana so karatun alqur'ani Allah yana so dukkan wa'annan abubuwa ne babu takawa to ni Allah bai so Allah bai son a hada shi da wani bai son a rushe wani Allah bai bukatar a zubta jini Allah bai bukatar cin amana Allah bai bukatar saba alkawari Allah bai bukata wato zalunci to ya ce ba za ku tsoron Allah ba ku bi abin da Allah yake so ku bar abin da Allah bai so sai ce inni lakum rasulun amin ku sani fa ni gare ku manzo ne dan aike ni Allah subhanahu wa ta'ala ne ya aike ni zuwa gare ku akan in kawo muku addinin da za ku bi sannan kuma ani ni amintacce ne akan sabon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani لا أزيد على ما آتاني ولا أنقص منه شيئا بذن قارا أكن أبن يباني با يأيقوني دشي إنسا ونجارا أناوا دناي كأني والله سبحانه وتعالى يارا sannan kuma ba zan rage akan abin da Allah subhanahu wataala ya umarce ni in gaya muku ba iya abin da nake gaya muku uballigkum risalatu rabbi wa ana lakum nasihun amin ina isar muku da sabon ubangiji na ne sannan kuma ni gare ku nasihun me nasiha ne ina muku wa'azi sannan kuma aminu amintacce ne akan abin da nake ba na tsari ko ba zan rage ba jama'a muna fahimta sai ce musu fattaqullah ku ji tsoron Allah ku yi ku ji tsoron Allah mun ga attakawa kaga a alkur'ani sai gurin wuraren da Allah ya kira a takwa su yi wuri ɗari biyu da Allah ya kira ya ci a ji tsoronsa su yi wuri ɗari biyu a cikin alkur'ani saboda ita wannan takawar to hatta manzo Allah sai da aka cewa ya ji tsoron Allah Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah manzon Allah ka ji tsoron Allah Allah ya kira masu yi mana ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kuma sai ce ni wattaqullah ku ji tsoron Allah ku ji ba kowace rayuwa ta yi dibin abin da za ta aikata don gobe alkiyama kuma sai Allah ce ku fara jin tsoron Allah kai da Allah ya ce kowa ya nemi guzurin tahiya lahira sai Allah ce wata zawwadu fa inna khaira zadi taqwa mafificin guzurin da ya kamata ni da kai da ke da masu saurare mu yi guzuri da shi zuwa alkiyama shine jin tsoron Allah subhanahu wataala ba nan ta tsaya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin duk wanda ji tsoronsa to Allah subhanahu wa ta'ala na farin idan ka ji tsoron Allah Allah yana ƙara maka ilimi wa taqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya ƙara muku fahimta idan kana da kiki fari sai baka fahimta sajin tsoron Allah ka walwale wallahi idan kana talaka arzikin ya wuya to Allah ya ce wa taqullaha ku ji tsoron Allah ومن يتق الله يجعل له مخرجا duk wani tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita kuma Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu sai Allah ya ce lafatahna alaihim babu minas samai da mutanen alƙarya kowa zai tsoron Allah su yi imani da Allah kuma a sa taqwa Allah ce da ya bude kofofin sama na albarka kaga arziki babu ta daga kowa zai wadatu abinda ake da bukatar wadata zuci da kowa sai ya samu ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tsara mana jin tsoron ka Allahumma ja'alna min al-muttaqin haka annabi hudu sai ya ce mutane sa fattaqullaha ku ji tsoron Allah duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya shinga ya muku aikata ya kalibi cikin suratul an'am in manta ba Allah subhanahu wa ta'ala da ya doro abin da ya umarta sai ce wa anna hadi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wannan shine hanya ta hanya ta madidiciya Allah ce fattabi'u ku bi hanyar Allah ma'ana mu ji tsoron Allah mu kama aikin da Allah yake so a rayuwa kuma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya bukata jama'a muna fahimta sai ce wa ati'u amri kuma ku yi min da'a cikin abin da duk na umarce ku duk cikin abin da na umarce ku ku yi min da'a a matsayina na na manzon Allah jama'a muna faɗi wa manzon Allah da'a wajibi ne annabi nuhu na cewa jama'a su ce masa da'a haka manzon Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan ka bi manzon Allah da da'a to ka samu shari'a da kuma shari'ar ta da ita ce ake samu a shiga aljanna Allah ka kare shari'ar da mu sai ce fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wa ati'un ku yi min da sai ya ce wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارون فاتقوا الله وأطيعون الله يتي وما أسألكم عليه من أجر annabi hudu alaihi afdalus salatu wa atammu taslim sai ce wa mutane sa wa ma as'alukum alaihi min ajr bazan taba tambayar ku ba a baya ban tambaye ku ba kuma a nan gaba bazan tambaye ku ba min ajrin akan ku bani wani ladar jinga idan na ka muku sabon Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta a matsayinka na mai da'awa kada ka dinga hangen abin da ke hannun mutane a kullum kokarinka matsayinka ne mai wa'azi mai karantar da mutane addini ka yi kokarin Allah ya sa su fahimci addini ta har ta dalilinka shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa yake ce ma Ali bin Abi Talib fa wallahi la ayyahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humarin na'im Ali bin Abi Talib da ni da ke da kowa muke saurare manzon Allah ce mutum daya wanda ba musulmi ba ko kuma musulmin da ma bai san Allah ba ka san akwai musulmi da bai san Allah ba to mutum daya ya shiryu ya gane Allah subhanahu wa ta'ala ya bauta wa Allah ta dalilin ka yafi a tattara maka garin nan da ha wace ce wanda ake jin da ita duka babban mota gaba daya hariban bace ko to ya fi a tara magani da gaba ɗaya da hariban mutum ɗaya ya fanci addini ta dalilin ka jama'a muna fahimta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi suke cewa addallu ala alkhairi ka fa'ilihi wa dallu ala sharri ka fa'ilihi wanda yake dora mutane akan tafarkin addini kamar shi ya aikata kuma duk wanda yake dora mutane akan ta hanyar tsiya kamar shi ya aikata yanzu idan mutum ya zo maka makaranta bai iya sallah ba a matsayinka na malami kar ka dibi wani irin abu zai ka maka a kai kokarin ka koya mai yin sallah nan dan duk dan sallah da ya a rayuwa wallahi sai an baka lada idan mutum ya zo makaranta bai iya karatun qur'ani ba matsayinka na malami ka karantar da shi alqur'ani ya iya karantawa idan ya karanta aya daya Allah ya bashi miliyon daya kai da ka karantar da shi sai Allah ya baka aya lada miliyon daya baka karanta ba kana kwance a gidanka wannan kuma koda ka mutu bayan rayuwarka kenan shi yasa malamai mu ji tsoron Allah almajirai yan uwana mu ji tsoron Allah idan za mu yi wa'azi idan za mu buɗe makaranta idan za mu yi wani aiki na alkhairi wallahi mu yi dan Allah dan neman yardan Allah amma ba dan neman wani abu da zai so na mutane ba kada ka kuskure ka shiga harakar da'awa harakar wa'azi wa al'umma malam baka da sana'ar yi idan za ka yi da'awa a matsayinka na ustaz alaran ma malam malam rike sana'a ka rike gab wannan shi ne zaman ka lafiya a duniya kuma shi ne zaman ka lafiya gojin Allah subhanahu wa ta'ala amma kana jiran sai abin da ɗalibai suka kawo to an shiga matsala kenan har abada wannan shi zai sa ba za ka iya wa duk ba za ka iya gayin gaskiya ba idan da kana ga alhaji yake zuwa karatu wajen ka yake kawo maka zakka baka da sana'ar yi to za a samu matsala akwai wata gaskiya da ba ta gayyuwa saboda kana gayinta abin da ake dan isani za a daina amma alaran mamalan idan ka rike sana'a to ko kan a wasazzo gaskiya wallahi ba ka kunya ka gaya mu kowa isa shi yasa annabawan Allah gaba da duk annabin da ya zo a duniya abin da yake gaya wa mabiyansa shine ban jiran ku bani wani abu na rayuwa a ba manufata ba dan na karantar da ku ku biya ku biya ni abin da nake bukata shine ku fahimci addinin musulunci shi yasa kai ma ka yi kokari ka zamanto ne dora mutane akan aikin alkhairi daga cikin abin da ya sa makarancin nan tawo ba su zamnuwa mafi yawan wasu makarancin ne ba na ci duka ba amma mafi yawan makarancin ne da ake dorawa wallahi mafi yawan ba da niyyar don taimakawa al'umma ake dora su ba me yasa kaga makarantar maza da an dora wata ɗaya sati bi ta watse malamin kasaba da ikhlasi ya dora makarantar ba kuma rike sana'a ka kai mun ga wanda suna da sana'a da kai ka san da ka zo ka san malam yayi ka kuɗi wallahi sai dai kai ci akwai su garin ga yawa malumai da kuma sun yi ka kuɗi ka zo karatu kuma a baka karatu ba su bukatar ko dalar taka wannan me yasa ba za ka yi shoki ta wajen karatu ba amma kana kana zuwa karatu wajen malam yana diga abin da zaka bashi wata daga kuma baka da ka ji kasa zuwa wajen karatu da kuma ma as'alukum alaihi min ajr ba mun ci a daina ba malamai ba a'a suna cikin wanda ya kamata a tallafa musu wasu wallahi ba su da hali ne irin wannan ya zan wajibi a tallafa musu don taimakawa malami kamar taimakawa al'umma ne cikin gari sabu duk lokacin da malami zama cikin talauci to wa karatu ba za a yi ba ma ya zama to akwai gudunmu amma kuma matsayin ka na malami kar ka zauna baka da sana'a dan matsala ce ka nemi komi kaskancin sana'a rike ka dinga yi ko za ka iya ciyar da iyalinka a kanta amma inda ya ka jira an kawo kudin juma'a to an samu matsala wallahi kar ka kuskure matsayinka na malami ko alarama a tara ma dalibai a ce ka kai musu karatu babu ko dala in ka san baka da sana'a sai dai wattan kuma ba a ka kudin juma'a to billahi lazi liƙe wal liƙe makarantar nan ba wajibi ne ikon dimon zuwa neman kuɗi shine wajibi gare ka shiga layi ka ta neman kuɗi kale musu ɗiyansu Allah bai dora maka ba wajibi ba ne karantar da al'umma ba wajibi ba ne fardu kifaya ne in wani ya ɗauki wani amma ciyar da iyalinka ya zama wajibi a kanka haka annabi nuhu ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajr bana tambayar wata jinga wata lada da za ku bani in ajriya illa ala rabbil alamin ni ina neman lada ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan shi Allah shi ne wanda yake biya wanda biyan Allah ya sha babban da biyan kowane mahaluki a rayuwa jama'a muna fahimta ka nemi tsarin Allah idan ka ɗauki dala ɗaya ka bada sadaka dan Allah to Allah ya ce misali wanda ya ciyar da dala ɗaya kamar misalin miyatu sun miyatu habba saba sanabil fi miyatu eh saba sanabil ko kamar misalin ka ɗauki dala ɗaya ka bada to to wannan dalar za ta hiddo zangarin ya ce wanda ke da kwayar hatsi guda ɗari wallahu yudha'ifu liman yasha babu abin da yafi ciyarwa a cikin aikin Allah wallahi jama'a duk mai kudin da ya mutu wallahi wanda ya zama tona sadaka ba wanda bai sadaka ba duk wanda ya mutu yana kyautatawa yana ihsani idan ya mutu manzon Allah ce ba abin da zai guri ina ma a miro shi duniya ya aikata kamar sadaka idan ya iska irin lada da Allah ya tara mai a gobe alkiyama sai guri ina ma Allah ya maido shi duniya duk dukiyar sai dinga sa cikin aikin Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta dan haka wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin ni ho ina neman lada ta ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala shike da abin da zai bani sai sai annabi nuhu yace atabnuna bi kulli ri'in ayatan tab'athun ta'bathun yanzu shin ku waton adawa za ku ƙoƙarin gina waton a ko'ina wuri wanda ke riya shi da almakamin murtafi wuri wanda ke da hawa to suke zuwa su yi a hurare inda ke da hawa sai a zo a yi irin sinima haka wanda ake taruwa ana shagali jama'a mana fahimta ka san tsari mafiya yawan duk irin shekarun baya zaka iske kowace gari kowane kibar zaka iske akwai samariya ko musa samariya gate kauye nan da an yi su duka zaka iske nan samariya ce inda ake taruwa matasa jenis ake saba ma Allah da mafiya saba Allah na kai to amma yanzu da sunna ta fara zawa kaga ta fara zamuntar da wannan wurin sai ka iske a MG sai ana wa'azi iske sai sai oji ana wa'azi wurare wanda ana sabon Allah amma kuma yanzu ana sunnantar da su suna musulunta to shi da annabi ya ce atabnuna bi kulli ri'in ayatan shin ku za ku dinga giggina gidaje ne a kowane hurin da yake watan madaukakin huri kuma kuna gina wannan gidajen ne ba don komi ba sai dai ta'abasun dan dai ku dinga wasa kam ka ga da misalin mutanen mu yanzu kaga malam mutum zai zo ya gina gida gida duka ya kai gida goma amma kuma duka cikin daki guda zai kwana sai dai kusan gidan sauran na ne ne billahi lalli akwai wanda shi ya gina gidaje ne ba don komai sai da in karuwa ta samu a je a kwanta da ita ba haka bane mutum nawa cikin tawa suna da gidajen da sun gine ba a haye su babu kowa ciki da wuta da ruwa da komi ba mai shiga in ga an shiga to an shiga ne dan ayu sabon Allah subhanahu wataala kai irin wannan mi zai cewa Allah idan ya shiga sabon Allah ta jibke da shi aka kifse kasa da shi ya ce wa Allah gobe ko gobe alkiyama to adawa sun kasance suna gina gidaje manyan gidaje amma ba dan komi ba sai dan a dinga wasa sai a zo a gina gidaje sai a ci wanga mizon cultural ne dan al'ada ne kuma al'ada ga ba irin al'ada ta ba al'ada ta mutanen banza wai miye al'ada a dinga zawo ana kaɗe kaɗe ana raye raye ana sa'on Allah ana batsa wai shine al'ada al'ada ya mata karo da addini ba babu laifi manzo Allah ya iske ya sha da wasu al'ada su kuma ya bar su akanta mutanen Madina matukar bata ci karo da addinin musulunci ba sai ya ce wa tanhituna masani'a la'allakum takhludun wa tattakhiduna masani'a sana kuma kuna riqan al masani'a wato manya manyan gidaje manya manyan gidaje la'allakum takhludun ay ka'annakum takhladuna fi hadhihi ad-dunya kamar dai za ku duguma a cikin wannan duniya wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun kuna rika manyan gidaje manya manyan hurare wato falekin ne mutum zai gina in kaga wani na irin wata gina sai kai tsammanin wallahi ba zai mutu ba wata gina kai ina mutum na tunanin mutuwa wallahi ko an ce dora ta bai azata shi kai ne bai san me zai da ita ba watattakhiduna masani'a la'allakum takhludun kuna rika manya manyan gidaje kuna waton tuna jibalan a wata aya Allah ce kuna waton eh sassaka dutse ku yi gidaje cikin duwatsu su zo su waton su yi gida cikin dutse za su zo su sassake shi sun kware wajen istimalin ahjar a wajen a sarrafa dutse sai kaga an mai da dutse cikin ai gida da shi an yi tabul an yi komi duka na duwatsu Allah ce ya ba su wannan abin amma kuma la'allakum takhladun ai ka annakum takhladun fi hadhihi dunya kamar dai ku za ku zawwama ne a cikin wannan duniya ba ku magana ba ku mi ba ku za ku mutu ba kamar za ku dawoma a cikin duniya shi kuma duk abin ka wallahi duk shekarunka duk tsufanka wata ran sai ka bar duniya haka bane law asha fata alfa summa alfaini ba'dahu fala budda min yawmin yasira ila alqabri da za ka yi shekara dubu dubu a kara maka shekara dubu wata ran sai an kira ka margayi wallahi biyu da kake da kyamar mutuwa aina ma ta kunu yudrikum al-maut duk inda ku kasance Allah ce sai mutuwan nan ta riskaye ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuma kana cikin wani katitattun gida babban gida duk inda kake dai wallahi sai ta iske ka kana kana gudu na ga ta ita mutuwa ita tarbi take yi sai ta yi maka ita tarbi sai ka ji kai kumus an kare da kai sai a sa mutum kidan muhammada shi gina an kare da shi sai dai labari azikriyat Allah ka ba mu ikon gyara kakin mu mutu اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ya Allah ka kashe mu muna masu muna masu imani musulmi akan bautar kuma ka dawo mutanen kirki a gobe alkiyama sai annabi nuhu hudu ya ce musu wa idza batashtum batashtum jabbarina idan kuka tamka kuka rike mutum ta bangaren watan eh kashewa in za ku kashe abu to batashtum jabbarina kuna kashe abin ne da karhin tsiya yana wassafa su da karhi mutane ne masu karhi adawa akwai karhi gare su wa idza batashtum batashtum jabbarin ba aje iya zaka yi in ya bugi masallacin da ya ga duyawo shi kuldi guda ya masu sai shiro shi a yana je ba nan duk aka tara tawaga kullum na musu da rushe masallacin nan ba za shi rushe shi ba amma ba ade guda sai ya samu a hannu ya buɗe masallacin nan gaba ɗaya ya rushe wai za batashtum batashtum jabbari idan kuna damka kuka ta damka idan za ku kashe abu ko za ku kamo abu to da ƙarfin tsiya kuke yi Allah ya ba su ƙarfi shine Allah subhanahu wa ta'ala a sautul la'arafi yake ba da labarin abinda annabi Hud yake ce musu wazkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi basta ku tuna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ami ya sanya ku masu mai kasan nan masu cin gadon kasa bayan mutane annabi sun shuɗe sannan kuma Allah ya ƙara ku wajen halitta ga ƙarfin tsiya har ma suka ce wai man ashaddu minna quwwa tabbaya suke wai wane ne fi karfi sai Allah ta ga musu awalam yaro annallaha alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwa shin ba su san cewa ba Allah da ya halicce su tunda ba uwaye suka kera su ba ba a inji aka sarrafa su ba Allah ya halicce su to Allah da ya halicce su huwa ashaddu minhum quwwa wallahi Allah ya fi su karfi jama'a muna fahimta to sai annabi nuhu hudu ya ce musu fattaqullah da haka ku ji tsoron Allah ku je da abin da Allah yake so ku bar duk abin da Allah bai so sannan wa aqiun ku min da a cikin abin da zan ku da shi na sakon Allah sai ya ce
واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات جنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
الله يتي واتقوا الذي أمدكم بما تعملون النبي نوح بما تعلمون annabi hudu sai ya ce musu wattaku allazi amaddakum ku ji tsoron wanda amaddakum ya miƙar da ku bima ta'lamun game da abin da kuka sani na ni'imomi irin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku jama'a ka dinga tuna ni'imar da Allah ya maka a rayuwa wata baiwa ce a rayuwa wani na Allah mai ni'ima amma wallahi bai san Allah mai ni'ima ba ba za ka iya gode wa Allah ba sai idan kana lura da irin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka ka rena mashinkin da Allah ya baka kamanta wani yana na hanyar mutu bai ba da kike ki ba wallahi kai moto kake hawa kuma kana ganin Allah bai baka komai ba a rayuwa wani yana na hanyar mutu bai mallaki keke ba tashi ta kai shi da kuɗi da sun fi a ƙilga amma baka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wani yana abinda zai kai a bakin shi wallahi bai da kina nan kina ganin watan kayan ɗaki ki ba wasu kayan ɗaki ba ne wata tana nan har ta mutu bakin tabarma wallahi ba ta da komi ta nemi fatima iyar shugaban halitta radiyallahu ta'ala anha wa ardaha da abin da aka ta gidan Ali bin Abi Talib tabarma da tabarma aka kai ta gidan Ali bin Abi Talib mu yanzu hatta ke ta ka idan aka tambaye diyarka aure in ka ji an ce mafiya yawan kaji an ce da lakwalto ana son uwaye dole su tilasta ma kansu abin da ba su da hali a kai dole sai an yi salon sai an sai matala tura plus sai an sai b plus sai an sai mebul sai an sai wacece wai abin da ke baka mamaki dukkanin su hawa'in nan ana iya ai zaman aure normal ba su ko daya suke zaman aure ba sa zaman aure sai ga yariyar to daga nan kuma sai a fara dora matalla da aka gan kuma dan masu masu sai a ce ta dinga tatso ka yau akwai biki gidan su wanci gobe akwai biki gidan wani kaza da kaza da kaza kafin ka aure ta ka riga ka lalatar da ita kana zuwa tana zuwa gidanka kai ka ka ce mata baka da shi yasa mafiya yawan maza in suna soyayya mu hauka cewa suke sai mutum yana son yariya ya ta hauka sai a ƙarshe kuma a gasa masa haya a hannu Allah ya sauwake shi ne ce musu wallaɗe wata kullari a maddakun bi ma ta'lamuna ku ji tsoron allan da ya miƙar da ku ya shimfiɗa muku ni'imomi wa inda kun san wasu kuma ba ku san wasu ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wallahi da za ka iya kidaye ni'imar Allah akan ka baka iyawa kai ko ni'imar da Allah ya miki lakin lafiyayya kina ji kina gani ki tashi ki tafi ki kwalla miji ki ce ya birkiya kin kin yi kyau ai ni'ima ce wata tana nan cinan tashi ma ba ta da su wallahi wani yana idan da zai gani ba zai bai da su wallahi wani kuma kunnen da ake son a saurara ke Allah miki kunne dan ki saurari alkhairi amma kullun tsiya daga gigar sai music la ilaha illallah ire-ire wa'annan kunnen ne manzon Allah ya ce idan aka ji alkiyama za a narke dalma ta jahannama a cika su da su Allah ya sauwake Allah ya maka ni'ima wuri ka sarrafa ni'imar a wajen bautar Allah sai ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to annabi nuhu hudu ya ce musu ku dibi ku ji tsoron wanda ya shimfiɗa muku ni'imomi da kun san da yawa daga cikin su sai ce amaddakum bi an'amin wa bani Allah subhanahu wa ta'ala ya miƙar da ku ya shimfiɗa muku ni'ima ta an'am sune dabbobi dabbobi ga raƙumi a yanka a ci a sha madara ko a ci a yi abin nan taku ga kuma saniya a yanka a ci namanta a sha madara ta ita ma a yi taku ga jaki a hau a ta daji a yi noma ga doki a hau a yi kawa a ji daɗi ga rago ga tunkiya ga akuya duka wa'annan ba nima ba ce kai yau yadda ake yanke bisa shai garin ka je a batuwar gobe ka sanar ka tambaya irin dabbobin da ake yankewa kuma kullum su taba karewa ba ba ka taba ji an ce ayyukan kirkin su ba sun kare ko ka taba ji an ce gashi an zo a batuwar yau ba a yanka mahauta ba a yanka nama ya babu tumaki kullum ci ayi kuma kullum ayyukan su karuwa suke yi wannan ba ni'ima bace yace musu to Allah subhanahu wataala ya shimfida muku ni'ima ta dabbobi ku yi da kuke so ga sunan Allah ya ce alkhaila wal hamira wal bighala litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wasun ku hau ku ci dadi wasun kuma ku yanka ku ci abinci ku ci Allah ya halitta muku sannan wa bani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ni'imta ku da ni'imar ta diya jama'a iya ni'ima ne ba za ka gane iya ni'ima bace sai lokacin da Allah ya haranta maka su mutum ba zai gane ɗiya ni'ima ba ne sai lokacin da Allah ya haranta mai wannan ni'imar sai ga mutum wani gashi Allah ya bashi daular duniya duk abin da yake da bukata ya samu amma kashi matsalar shi abin da ke damun shi shine ɗiya kawai ka kuma ga Allah ya jira maka doje kuma talauci na damuwarka wannan sai Allah ga haitan ya tara kuɗi abinda ake ce ma kuɗi da zai zai ayu kowane hayya mutu har jikokinsu su mutu ba za su iya canya abin da ya tara ba amma kuma Allah ya bashi iya ba kuma ga su Allah ya zuwa maka su kamar ɗiyan kajin kuran kuma baka da abin da zaka ci Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima sai ce innahu qadirun alim liman manta ba innahu innahu qadirun alim innahu alimun qadir Allah ce mulkin sama da ƙasa na Allah ne Allah yake halitta abin da ya ga dama yake ba da kyautar ƴaƴa mata da wanda yake so iya mata kyauta su Allah yake ba ba tare da ka ba Allah kudala ba sai Allah ya baka su in Allah ya baka ɗiya mace sai ka sa hannu biyu biyu ka gode wa Allah karkare da abin da Allah ya baka ka sa akwai masu za a kansu shi bai son ɗiya mata saboda ɗiya mata larura gare ta larura Allah baka iya ba suka zayin ta da barayuwa ai ka shiga uku amma ga diyan nan mace in Allah ya yi maka alam na shari'a ta aure wani bai dan abin hannu kaga sai a tura ka aikin hajji albarkacin ka za ka dangare a sharuwan kasko Allah ce Allah yana bada kyautar diya mata da wanda ya ga dama sannan kuma ke bada kyautar diya maza da wanda ya ga dama aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha ko kuma Allah ya takuda ya hada maza da mata a baka sai Allah ya ce waye ja'alu man yasha wa aqima ba dan Allah bai so shi wanda Allah ya ga dama sai a sanya shi bakarari bi aihuwa bi aihuwa sai shekara goma da mace bai aihuwa garin Allah ce innahu alimun qadir shi Allah shine masani sada kuma wanda yake hukunta lamarin sa to Allah yace annabi nuhu hudu yace musu Allah ya baku kyauta iya iya to idan Allah baka kyautar din da to ba sarki shi zaka saka gaba haka kamar rawu a'a tattalin sa ake ni'ima ce su ni'imomin Allah tattali ake kuma a gode wa Allah da su a tarbiyantar da su a ba su inborn education yaro a dora shi saman tafarki madinaci a koya ma yaro tun yana karmi ya san waye Allah ya san waye manzon Allah a koya ma yaro karatu alqurani a fifita a dinga fifita mishi akan tahiya makaranta amma mafi yayin uwaye mu da suke tura yara makaranta billahi alladhi la ilaha illa huwa dan suna damuwa su ne cikin gida wani duk zo ake a ce maka malam wallahi ya dame mu wai ya ya ubawayi ubansa kuma yanzu an kawo shi makaranta ba karatu shi yasa mafiya yawa yara suna tafiya makaranta su samu karatu sau da daman da dalilin hadafin da aka kawo su objekin da aka kawo su su rage lokaci ne ba da su yi karatu ba su rage lokaci ne ake bukata a makaranta ba su yi karatu ba sai zaka kuma ai karatun ba su samu shi saboda uwaye musu dora shi akan tafarki ba na ba da shi to in Allah ya baka iya ka tarbiyyanta da su tarbiyya mai kyawu to sai ce wajen natin wa uyun kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da ku da jannat gonaki gonaki ga su masu sanyi jarrakin ne da abinci da suke fitarwa ga ga ga yake suna ga mangoro ke ji da man ga banana ga wace ce abubuwa da dama Allah ya ni'imtar da su gonaki jarrakin ne kuma ga sanyi ka take ka sha in gonaki matizar wanda baka biyan kodala garaci ba a ce maka ka fakcin gona jardin yanzu musamman ma da azumin ganka in ka sai ko ina sanyi la iya lau ni'imar ni'ima ce kuma ni'ima bace ni'ima ce Allah ce to annabi ce shi Allah shine wanda ya ni'imtar da ku da wannan gonakin ku je ku shuka kuma ku samu amfani da za ku ciyar da kawunan kuma ku ci da iyalanku har ma ku yi kokarin tsara armi azan manomi da shekara ta yi kyawu ya ji rihuwa akwai abin ga musamman ma kai yana cewa to hawana ƙari za a yi wake yin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wajen natin wa uyun da kuma watan marmaro idanun ruwa ta tekun ne kasan duk inda ke da kwai ruwa to akwai arziki a wannan wurin ruwa arziki ne yanzu ka ɗauki misalin irin irin abala tabala ko nan ne ke da ruwa tabala da gawai da gambam nan cikin region kintawa ina jin su da ke da ruwa ko to wa'annan kehe nan duk kusa zaka iske su mafiya yawa yana da wuya ka iske saurayi zaman banza shi na zaman kashe wando bai da sana'a saboda duk inda ke da kwai ruwa to akwai arziki yanzu ka ɗauki misalin jihar difa wannan lakca da kin ya sa ana noman shinkawa ana aka ce akalla abin da ake ake iya samu na arzikin da ake fitarwa in ba da ake cutar mu ba to ba ƙarfin arziki ba ne za mu samu ga kihi a ci ya ma hewan gana ma lahiya kihin shi kaɗai wata sana'a ci kaga mutum zai samu ya rike kansa to kuma Allah subhanahu wataala ya hure muku wannan mi ya nimta da ku da ruwa sai ce inna inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina waji muku tsoron duka ku butulce wa ni'imar Allah subhanahu wataala muddin ku kuka butulce wa ni'imar Allah to abinda zai biyo ba shine azabun alim azaba mi azabun azim azaba mai girma Allah subhanahu wataala ba zai kale ku ba idan ka sa'a Allah subhanahu wataala wallahi sai Allah ya jifki ka sai ka yi ba aya zaginta jama'a muna fahimta annabi hudu ya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina ji muku tsoron azabar wani wuni wanda ke ini ne mai tsanani mai girma shine inin alkiyama idan in Allah ya sa aka mulmula mutum aka mulmula kada ke san kina mulmula fate ko kuma ki mulmula da tofi haka Allah zai sa a mulmula ki a tura ki jarumai ki bi Allah subhanahu wataala ba ruwan Allah da kyawun ki sai kuma ya ce
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
Allah ya ce, Ƙalu sawa'un alaina a wa'azza, am lam takun min alwa'izi. Allah ya ce, Ƙalu sai suka ce, suwaye mutanen annabi hul suka ce, sawa'un alaina duk ɗaya ne a wajenmu. A wa'azza, annabi hudu ka yi wa'azi am lam takun min alwa'izi na ko kuma ma ba ka yi wa'azi ba duk wasu ɗaya wajenmu. Idan ma ka yi wa'azin ba za mu ji ba in ma ka zo na ba kai wa'azin dai ba za mu ji ba abinda muke yi dai ba za mu daina ba jama'a muna fahimta qalu suka ce wa annabin Allah sawa'un alaina duka ɗaya ne a kanmu duka daidai yake a wajenmu ba wata difference a wajenmu a wa'azta ka zauna ka tara mu kai mana wa'azi am lam takun min alwa'izina ko kuma kai kwanci ka gida ba kai wa'azi ba ba za mu imani ba ai daman Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya a sautin bakara Allah ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun me yasa sai Allah ce khatama Allahu ala qalbihim ko khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa sai ce walahum azabun azim Allah ce wa'anda suka kafirci kafirai wanda suka mutunce wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce duk ɗaya ne ga wajensu kai musu gargadi ko ba kai gargadi wani shiranan shi kawai gani yake masu wa'azin ma rashin aiki ne ke gare su sawa'un a anzarta a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu Allah ce duk ɗaya ne kai musu wa'azi ko ba kai musu ba za su imani ba sai Allah ce sab dalili Allah ya taushe akan zukatansu akan ganin su da kuma jin su Allah ya sa wata irin yana sannan kuma suna da azaba mai girma Allah ya kare mu Allah ka kare mu to shine mutanen annabi hur suka ce duka ɗaya ne a wajen mu kai muna wa'azi ko kada kai wa'azi ba za mu yi imani da kai kuma za mu daina aikin da muke aikatawa ba sai Allah ya ce inna hadha lalle wa in hadha lalle wannan illa khulqul awwalina malaman qira'a sun karanta wannan aya da qira'a kamar haka illa khulqul awwal kuma illa khalqul awwali ai dama dabi'a ce ta mutanen farko kare ta annabawan Allah annabawa da yawa aka turo mutanen su sun karyata su to Allah ya ce in hadha in hadha illa khulqul awwalin kada ka damu duka annabawan da suka gabata su mu haka aka yi musu an karyatar da su jama'a muna fahimta annabin Allah a turo Allah ya turo shi kuma a karyata shi sai Allah ya ce wa sai suka ce wa ma nahnu bi mu'azzabin mu ba za a bana azaba ba shi sai Allah ya ce su ay fakadzabu bil qari'a sun qaryata wata alqiyama sai Allah ya ce fakadzabu su qaryata annabi hudu fa ahlaknahu to mu kuma sai muka halakar da su daman shi Allah subhanahu wa ta'ala in aka turo ake maka wa'azi ka ƙi wa'aztuwa to shi Allah ya sata inda zai hito maka e ba dole ba sai wa'ancan a'a kana gani ana maka wa'azi ka ƙiya ana maka gargaɗin ga hannunka mai sanda ka ƙiya billahi lazi in ɗan kasuwa kake ana maka wa'azi ba ka ji sai Allah shi turo wata ashar sai ka ji an ce kayi gobara ka ihda zakka ko sai Allah ya ce to bari mu dan jarrabe bari a dan jarrabe ka dan jarraba ce za Allah zai maka dan Allah ya jarrabe ka baka dauka jarrabu bi Allah subhanahu wa ta'ala to wanda Allah ya sa dan imani imani ga shi ya dan abin nan amma wani sai ga ya fara cewa jiwa ta aka yi mai jiwa ta aka yi to wallahi ka haita musulunci ke sunan ka kafiri eh kahiri ka kuma ka saki musulunci kana jiwa ta aka maka to mai dan wani shi ma daga nan ya haukace kenan wala daga lokacin kwakwalwar shi ta yi kiris kyau sai ga an abin nan Allah ya kare to idan aka yi mutum wa'azi da ya kiji to shi Allah subhanahu wataala shi na da method da strategy da yawa da yake kama dan annabi Adam da su ai miki wa'azi kin kiya kin kibotar a kin kiya to shikenan sai Allah shi hada ki da kin kiyaye miji ki da sai Allah ya hada ki da diya mai gana miki mai gana miki alkani mijin da kin kiyaye mai da'a sai Allah ya hada ki da diya da za ta sa ki kuka a rayuwa ko kuma kina tunda ya ce karki kin ce kin dage heki sai ki je kuma ki kuma babu albarka cikin abin sai ki ta wahala kuma baka ga biya wanda mata suke hana su akan maza suke hana su akan yin aiki kaza ba su dage sai su yi wallahi in ka diba rayu sai ga gaba ɗaya babu komai sai wahala tabaqan an tabaq kenan wahala kan wahala in ɗan ɗin kiyayi ga taraki ya ce bai yarda ba kika dage sai kin yi ba ku samu fahimtar juna ba kika ce sai kin yi sai Allah ya turo ashar sai ta da ta ɓaci a ta gyara ta ki gyaruwa kullum ana wajen mai gyara in karanta suwa za ki ga kina karanta suwa bai yarda kika ce heki ya kale ya zama ba shi bakin sa alaikum sai ki ta nemo su a san kin zumni nan kuma kullum wata sai an biyo ki bashi wallahi kina dauko fekil ana tarki ka kuɗin mutane ba haka bane wannan ba musiba bace har yanzu ba su gane cewa wannan jaraba bace ba Allah ce fa ahlaknahum sai muka halakar da su inna fi zalika yace Allah ce tabbas a cikin wannan bayani la'aya akwai abin wa astuwa da ya kamata duk mutum mai lafiyayyen hankali da lafiya ya tsaya ya fahimta ya tuna ya gane Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce amma duk da haka nan kash wa ma kana aktharuhum mu'minin sai da mafiya yawan mutane ba za su yi imani ba jama'a muna fahimta Allah ce wa ma kana aktharuhum mu'mini mafiya yawan mutane ba za su bi Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda ake mata wa'azi ganin take a'a ba wani abu na ba dan dai an biyo ta bashi ai ko duk duk ma'aikaci na cin bashi na ta ya wuce uba ai maka wa'azi ka kiya sai Allah ya hada ka da wani abu wanda zai maka matsala sai ana ka da wani ciwo sai a ce maka barcin nama ga ka da kuɗi kuma hana ma cin nama ba musiba ba ce da Allah musiba ce ga ka da kuɗi a cikin duk sahe tashi ka ta ruga da gudu ka kasa yin nafila cikin dare wallahi ka kasa nafila da dare amma kuma likita sa ka gudu a ce kamar kwana saman matsala a ka koma hayatu sahaba normal Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa inna rabbaka tabbas ubangijinka lahu al-azizur rahim shi Allah shine al-azizu gagara misali wanda ya buwayi kowa sannan kuma ar-rahim amma idan ka gano da cewa jarabar Allah tana buƙatar mutum ya tuba ka tuma Allah subhanahu wata'ala ka bi Allah to Allah subhanahu wata'ala rahimun ne mai mai tausayi ne mai gafara ne Allah subhanahu wata'ala kullum hanyoyin ka tubansa a buɗe suke idan ka tuma Allah subhanahu wata'ala wallahi Allah karɓa yake ya Allah ka karɓi to mu ka gafarta mana sai Allah ya ce كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون نعم.
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Allah ya ce kazzabat samudul mursali samudawa sun karyata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala idh qala lahum akhuhum salih ala tattaqun yayin da dan uwansu annabi salihu yace annabi salihu na cikin annabawa da suke larabawa cikin annabi guda da suke larabawa annabi salihu na ciki Allah ce idh qala lahum akhuhu salih ya da dan uwansu salihu yace musu ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ku bi abinda Allah yake so ba ku bar abinda Allah bai so inni lakum rasulun amin tabbas ni gare ku manzo ne dan aikin Allah kuma amintacce ba zan ƙara ba zan rike akan abinda Allah ya turo ni ba fattaqullah za ku ji tsoron Allah idan kuna son tsira nan duniya kuma kuna son tsira a gobe alkiyama ku ji tsoron Allah sannan wa atiun ba za ku samu rabota ba duniya da lahira sai ku yi bid'a inji annabi hudu an- annabi salih sai ce wa ma as'alukum alaihi min ajr bana bunihin bana bukatar ku tara kuɗi ku bani dan na zo na muku wa'azi dan na karantar da ku na dora ku tafarkin ubangiji wanda kika zuwa ga aljanna bana bukatar wannan in ajriya illa ala rabbil alamin Allah nake tsammani nake roƙo wajen Allah subhanahu wataala ya bani ladar aikin da na aikata jama'a duk annabin Allah da ya zo haka yake gaya wa al'ummarsa bai bukatar wani abu me yasa malaman mu na yanzu kullum muke jiran kullum sai an kawo malam je ka rike sana'a sai Allah ya ce
أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا بارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تضيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون
Allah ya ce a tutrakuna fi ma hahuna aminin annabi salihu sai ya ce musu shin ko kuna tsammanin za a bar ku ne nan da can ma'ana a cikin wannan duniya amina kuna amintattu ba za ku mutu ba annabi nuhu salihu yake ce mutanensa ko kuna tsammanin ne za a bar ku ne a nan duniya ku zauna ku ji daɗin duniya a zauna babu mutuwa kawai a shagali Ba- kuna amintattu ba za ku mutu ba fi jannatin wa uyun a cikin gonaki na kaseta wanda suna cike da kayan jin daɗi wa uyun da kuma wato marmaro na i- na ruwa igiyoyin ruwa da suke gudana cikin gari wa zuru'in da kuma wato kayan da aka noma wa nakhlin tal'uha hadib da kuma waton ai dabinnai itacen dabinnai wanda ‘ya'yan itacen ma akwai wanda ba su nuna ba ku zauna kawai ga dabino ha wanda wanda ya nuna da wanda bai nuna ba ku ji daɗin rayuwa kawai wata na haitu na minal jibali buyutana farihin sannan kuma ku dinga sassaka daga duwatsu kuna gina gidaje manya-manyan gidaje na alfarma na alfahari don dai ku ji daɗi kawai a rayuwa abai ku kawai cikin duniya ba mutuwa sai ce fattakullaha ku ji tsoron Allah duk yadda ka tara kuɗi duk da kai karatu wallahi wata ran sai ka mutu kuma wajen Allah subhanahu wataala naka duk waɗannan abubuwan mai karewa ne kun ga gidajen da gonakin da ruwan da komi da komi Allah ya ce mai karewa ne naka fattakullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wa atiun kuma sannan ku yi min da'a ku bi ni sau da kaha in cire da ku zuwa ga hanyar Allah subhanahu wataala sai ce wala tuti'u amral musrifina kada ku kuskura kuwa masu banna da'a a cikin lamarin su duk wanda zai zo ya dora ka tafarki wanda ba na Allah ba ba akan tsarin Allah subhanahu wataala ba annabi salihu ce kada ka kuskura ka bi wannan tafarkin nasa su waye allazina yufsiduna fil ardi wala yuslihun su ne wanda suke banna suke kawo abubuwan banna a doron kasa kuma ba sa gyara jama'a muna fahimta mun ci abin da annabi salihu yake gaya wa mutanensa wannan kuma da'awar ba ta tsaya ba can wajen mutanen annabi salihu wai Allah yana labarta mana wannan labari ne don ya zamanto iza ga mutanen annabi muhammad Allah ce wala tattabi'u wala tuti'u amral musrifina kada mu kuskura mu wa mabannata da'a a cikin abin da suke aikatawa alladhina yufsiduna wa suke banna a cikin ƙasa wala yuslihun ba sa kawo ni gyara a rayuwa sai Allah ya ce قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين
qalu sai suka ce inna ma anta minal musahharin lalle hoke annabi salihu muna tsammanin ka da hankali hankali ashe ka dan samu watan tabo hankali ba mu da labari jama'a ka ji annabin Allah ba ake cewa mahaukaci musahhari da wanda an riga an sihirce ko kuma kai dan sihiri ne haka wasu wanda suka fassara suka ce qalu inna ma anta minal musahharin kai dai salihu mun gane ka wanga abin da kaka kana ta yi to eske ba aljihuna suka shahe ka ba masu bade gare ka kala eh ma anta illa basharun mithluna suka ce kai ho ba kowa bane mutum ne kawar mu yadda muke mutane haka kake muke mutu kake mutum kana ci muna ci kana zuwa kasuwa muna kasuwa kana aure muna aure kuma shikenan sai Allah ya keɓance ka da annabta ya turo ka kai annabi mu da mu ba haka suka ce al'ulƙiya zikiru alaihi min bainina bal huwa kazzabun ashir suka ce kai yanzu salihu kawai suke nan sai Allah ya keɓance ka ya baka ka annabta tsakanin muna zaune da mi kai mutu suka ce kai bal huwa kazzabun ashir shi da kawai makareci ne kuma mahaukaci suka ce fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin to ka zo mana da wata aya in dai har ka kasance cikin mutane masu gaskiya jama'a muna fahimta annabin Allah aka tsare ta annabi salih wani ya cikin annabawa guda hudu da suke cikin larabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace anan ya kamata mu kwana sai kuma gobe in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda sai mu tura daga inda muka dakata kuma ina tunanin da ikon Allah subhanahu wa ta'ala darasin gobe shi da mantuwa darasi na karshe a cikin wannan masallaci mai tarin albarka haka da muke a wannan shekara cikin karatutukan da ake gabatarwa a watan ramadan don haka muna wa 'yan uwa musulmi sanarwa cewa in allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe da wanda za su saurari radiyo a sarauniya karhe biyu kenan da dare wanda za su saurari karatu da ranar karhe biyu ranar alhamis gobe talatin da wata ne ko talatin da watan turawa kuma ishirin da biyar da watan ramadan da gobe ishirin da biyar da watan ramadan za mu tsaye da karatu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka na ahli sunna wal jama'a na idi da yake unguwar kufantawa bangaren sai je tura ne ko sai je tura da wanda bai san wurin ba kenan da ya kamo hanya ta sai a gabba hanya a aran in ta miƙe ke sai masallacin da ikon Allah muna gayyata yan uwa musulmi maza da mata yara da manya duk wanda Allah subhanahu wataala ya ba iko watan a samu a halarta domin ba alkur'ani goyon baya don babu abin da fi duniyan nan kamar ka samu kanka cikin masu ba alkur'ani goyon baya ya fi a wayi gari gobe kiyama a ce ban sace kake ba goyon baya ko riyal ko liba ko wani kulab can na kwallo sai ka tashi kuma Allah ya tura ka jahannama ko zai so ɗaya da a san ka cikin ka zo karatun alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata ɗan uwa duk wani suka ba da gudunmawa kun tsara wannan karatu mai tarin albarka muna addu'a ta alkhairi tun daga masu haɗa kai sautuka da masu ba da watan goyon baya akan zawwa saurare da masu jan karatu da mu da muke ƙoƙarin mu ga dan fassara to Allah subhanahu wataala ka sanya mu rayuwar mu albarka ka gafarta mana kurakuran mu mata da suke kokari ko da yaushe akan su ma su ga sun halarta ba su tsaya a baya ba Allah subhanahu wataala ka gafarta musu kuma ka biya musu bukatocin su na alkhairi ya Allah ka sa su kuma ka san bukatocin su na alkhairi ya Allah ka biya mu da mu da su bukatocin bukatun mu na alkhairi ɗan uwa masu tabarin addu'o'i a koda yaushe Allah subhanahu wataala ya biya mana marasa lafiya kuma Allah ya ba su lahiya mata masu juna biyu Allah ya sauke wani suke neman aihuwa kuma Allah muna tawassali da wannan ayyuka da muke na alkhairi duk matar da ko mijin da yake son aihuwa ya Allah ka ba shi iya masu albarka ya Allah ka sanya wa mu albarka ya Allah ka gafarta mu da mu da mahaifan mu ka sanya aljanna ce mu kuma mu fa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lokacin da za a fara karatu karfe 9 gobe in Allah yarda karfe 9 insha Allah eh